نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تعالى idan ba manta ba muna cikin dai wato gumurzin yakin badar a wannan littafi na nabi rahma na babban malami a doktor muhammadu sani amar hafizahullahu ta'ala idan ba manta ba mun tsaya shafi na ɗari biyu da ɗari da ashirin da shida za mu tashi daidai gurin da yake cewa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi hadhihi al-ghazwa tare da annabi alaihi salatu wa salam a wannan yaki mai albarka amma ku bainu ma'araka ma da yake kafin wannan gumurzin kafin a buga a yaki fa kana sallallahu alaihi wa sallam mustashiran li ashabihi annabi alayhi salatu wassalam ya kasance yana neman shawara shawarar sahabbansa mustadli'an ara'uhum ko mustadli'an ara'uhum yana mai tsinkayi akan wato ra'ayoyinsu kamar yana neman ra'ayinsu yana mai tsinkayi akan ra'ayinsu mutma'innan lahum sannan kuma yana nutsuwa da su wa mubashiran bi nasrillah kuma yana musu albishir da cewa za a samu nasarar Allah sannan muzakiran lahum bil haqqi sannan yana tunatar da su dangane da abin da ya shafi gaskiya allazi amma alaihi wanda wato wanda ya himmatu akan ta ita gaskiya wal batil allazi alaihi adahum da kuma gaskiyar da ƙaryar da abokan gaba suke akai wasikan sannan amintacce ne a zama sika wato amincin da yake babba fi nasiri rabbi idan gare da nasarar ubangijinsa wato annabi alaihi salatu wasalam yana da sakankancewa akan nasarar da Allah madaukakin sarki ya musu alƙawari lalle fa zai same ta wa wa'duhu alladhi la yatakhallaf da kuma alƙawarin ubangiji wanda baya sabawa inna Allah la yukhlifu al-mi'ad yana sakankancewa akan cewa lalle wannan alƙawarin na ubangiji ba zai saba ba hatta innahu yaqulu lahu har sai da zanto annabi alaihi salatu wassalam yana cewa da su firu ku tafi wa abshiru kuma ku bishara ku yi albashir wallahi na rantse da Allah la ka'anni anzuru ila masari alqaum kai ka ce ina kallon guraren da za a kada wa'annan mutanen wato kowa inda za a kada ji annabi ya ce kai ka ce ina ganin gurin ɗaya bayan ɗaya kama fi sahih al-imam muslim kamar yadda ya zo a صحيح سيئة إمام مسلم رحمه الله تعالى أنا أنس وفيه daga Anas Allah ya kara masa da a cikin hadisin yace sai ga annabi na cewa an aka zo wani guri sai ce ha ga masra'u fulan anan za a kada wani a kashe wa yad'u yadahu ala al-ard ya dora hannunsa akan kasa yace nan gurin anan wani za a gani hauna wa hauna yace nan gurin wani nan gurin wani annabi alaihi salatu wasallam yana ta nuna wurare daban-daban kare yace Anas dan Malik yace fa ma ma ahadum babu wani ɗaya daga cikin su da ya tsallake an mawdi'i yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga gurin da Annabi ya dora hannunsa guraren da ya rika nuna yace nan Umar ya tibi kalar za a kashe nan Walid dan Mujira za a kashe nan za a kashe Abu Jahl duk guraren da Annabi ya nuna Anas dan Malik yace wallahi ba ɗaya da ya tsallake gurin duk anan gurin aka kashe wane mutum قال يتي فما بعد عدو عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ba ɗayan su da ya ƙetare gurin da annabi ya ɗora hannunsa amma ne na tubadir daren badar kuwa bayana amin laila ai yan tazirul muslimuna sabaha yace kai kai mamaki da wannan daren da musulmai suke ta wato jiran safiyar wannan daren wato suna ta kiran wato wayewar garin wannan daren shine yantaziru yantaziru almuslimuna sabahaha liqa a'da'illahi ta'ala din su hadu da wato abokan gabar ubangiji madaukakin sarki magautan ubangiji wa rasuli da kuma manzansa allazi kadzabuhu waɗanda suka karyata shi wa akhrajuhu kuma suka fitar da shi daga garin su wa adaw man aslama ma'ahu suka cutar da duk wanda ya musulunta tare da annabi alaihi salatu wassalam na wa adaw afwan suka cutar da shi wa adaw man aslama ma'ahu min almu'minin sannan suka cutar da duk wanda yake tare da annabi alaihi salatu wassalam daga mu da cikin mu'minai laqad bata rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika annabi alaihi salatu wasalam ya kwana tilkan laila a wannan daren al'azima bai girma fi salatin yana ta wato sallah wa du'a'in da addu'a wa tawajjuhin ila Allah ta'ala yana fuskanta ubangiji madaukakin sarki wal tijahin kuma yana fakewa gurin Allah alil tijahu shine fakewa la malja wa la manja minka illa ilayhi qala yati akhraja al-imam ahmad rahimahullahu ta'ala Imam Ahmad Allah ya masa rama ya fitar da sanadi sahihi na cikin musnad nasa da sanadi ingantacce ana Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu qala daga Ali da Abi Talib Allah ya kara masa yadda yake laqad ra'aytuna yawma badr hakika na gan mu ranar da aka yi badar wane mutum wa ma fina illa na'imu yace babu wanda wanda daga cikin mu ba dai na bacci ana yi gobe za a yi badar kowa bacci yake illa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam banda annabi alaihi salatu wasallam shi kadai ne ta ta shajaratin yusalli yana gargajin wata bishiya yana sallah waya buki yana kuka hatta asba har gari ya waye wa yaqulu radiyallahu anhu sayyidina da Allah ya kara masa yana cewa summa innahu asabana min allahi dashun sannan kuma a wannan ranar sai Allah ya saukan mana ruwa daga gare shi mamakon ruwa shi ne tsaishin ya saukan mana da mamakon ruwa min madarin mamako min madarin na ruwa wanda lakna ta ta shaida mu wa sai muka tafi karkashin wannan bishiyar wal hajaf sannan kuma muka rika samun wato garkuwan mu muna lullube kawunan mu da ita nasta zillu ta ta hamin al madar muna yin leba da ita saboda ruwa وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه a wannan daren annabi alaihi salatu wasalam ya kwane yana wato yana kiran ubangijinsa yana ambatan ubangijinsa wa yaqulu yana cewa Allahumma ya ubangiji in tahlik hadhihi alfi'a idan ka halakar da wannan tawagar su ne ta safai mutkar idan ka halakar da su na to ba to ba za ka bauta ba ba ya alil musulmi ne yana nufin musulman da suke tare da shi ba ne mutum falamma tsala alfajiru na da yayin da alfajir ya kullu sai ya kila ya ce assala ibadallah ku fito ku yi sallah ya ku bayin Allah faja annasu min tahti shajar wal hajar sai mutane su karka fitowa daga karkashin bishiyar nan da wannan ababen da suka samu na wato sirki suna yin garkuwa da shi ko kuma garkuwa abin da za a sa a hannu a kare makani da wannan abubuwan da suka rika yi duk suka rika fitowa daga gurin فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi alaihi salatu wasalam yayi mana sallah wa hazada ala alqital ya kuma kudaitar ausayin yaki ya ayyuhan nabiyyu hazizul mu'minina ala alqital saboda haka ya kudaitar da zuwa ausayaki wa akhraj al-imam muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihi an umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu qala lamma kana yawm badr sai da wuri yace yayin da ranar badar ta zo nazar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilal mushrike sai wato annabi alaihi salatu wasallam ya kalli mushrikai wa hum alfun su dubu wa ashabu salatu mi'a safan da su ɗari uku wa tis'a ashara rajulan da kuma mazaje goma sha tara ɗari uku da sha tara su kuma su dubu واستقبل نبي الله القبلة sai annabi alaihi salatu wasalam ya fuskanci alqibla thumma mata yadai sannan ya daga hannunsa sama waja'ala ya hatibu bi rabbi yarka ubangijin sa bakiya shine ya hatibu bi rabbi yarka ubangijin sa bakiya yana allahumma anjiz li ma wa'adtani ya ubangiji ka cika mu abin da kai mu alkawari allahumma ati ma wa'adani ma wa'adtani ya ubangiji ka bani abin da kai mu alkawari Allahumma in ta niki hadhihi al'isaba ya ubangiji in ka halaka wannan tawagar min min ahli islam daga mabota musuluncin nan la tu'bar fil ardi ba za a ƙara bauta ba a ban kasa ba don su kadai ne musulmi a lokacin isa da zaka zo ka zage su yanzu ka rika jin cewa ba su isa ba to da ba su tsaya su yi tsayin da kawa da addinin da kake takawa da shi cewa kai musulmi ne yanzu ba zai zo ya same ka ba fa ma zala ya hatifu bi rabbihi mali ce bai guji bai ne ubangijin samakiya ma da ne dai yana daga hannu mustaqbil alqibla da yana mai fuskanta alqibla hatta saqata rida'uhu har sai da mayafin sai fadi amman kibaihi ga barin kafadarsa fa tawo abubakar sai sai na abubakar ya zo mar yana zuwa fa akaza rida'uhu sai jawo ya ɗauki wannan mayafin nasa fa alqahu alaman kibaihi wane mutum fa alqahu alaman kibaihi ya tsora masa akan kafadarsa sun malta zama hu min wara'i sannan ya rike shi ta baya wa kale yace ya nabi Allah ya ma'aikin Allah ka faka munaji da tuka rabbaka yace magiyar da kake ubangijin ka tayi ta haka fa innahu sayun sayun sayun jizu laka ma wa'adaka da sannu zai tuka ba abin da ya ma alkawari fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da il tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum to saboda haka in tastagi suna rabbukum ku tuna lokacin da kuke wato neman agaji a gurin ubangijin fastajaba lakum rabbatajaba lakum sannan Allah ya amsa muku ila akhir al-aya wa fi sahih al-imam al-bukhari wa fi sahih al-imam al-bukhari a cikin sahih al-imam al-bukhari an samu hadisi daga ibnu abbas radiyallahu ta'ala an قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر annabi alayhi salatu wasalam ya faɗa ranar badar allahumma an shi duka adaka wa wa'adaka ya ubangiji ina ma magiya alkawari wato da kai mun al'adu wa walwa'd ta alkawari yake ne alkawarin da kai mana allahumma in shi ta lam tu'bad ya ubangiji idan ka so ba za a bauta wa kowa ba za a bauta ba za a bauta a wannan ban kasa ba fa kaza abubakarin biyadihi sai sai da abubakar ya rike hannunsa fakali yace hasbuka ya ishe ka haka fakaraja wa huwa yaqul sai fita yana cewa sayuzamul jam'u wa yuwalluna dubur da sannu za a karya taron jama'a can wa yuwalluna dubur kuma za su juya baya suna wato suna masu guduwa isa ake kiran wato gurin ba haya dubura saboda a baya take saboda haka za su juyo bayan su duk wanda ku juya baya a gurin yaki an ci nasara a kansa in dai ba dan dabarun da ba da yaƙi ba sai ta inna du'a hakika addu'a wal iltija'a ila Allah da fakewa zuwa ga Allah la malja wa la manja minka illa ilai da fakewa zuwa ga Allah silahun azim mala yace lalle makami ne babba la yastagni anhu muslim babu yadda za a yi musulmin kwarai ya wadata gabarin wannan wato addu'a shi za ka ce addu'a silahul mu'min ko addu'a makamin mu'mini fi kulli halin a kowane lokaci musulmi baya barin addu'a wa fi misli hadhihi al-mawaqif a irin wayannan wato wuraren ne matsayin daban-daban a shaddu ma ta kunu al-hajatu ilayhi wato bukatuwa take zamowa mafi tsanani a irin wayannan wuraren lokacin da kake da bukata to a irin wannan guraren ne addu'a take da wato da matukar muhimmanci wallahu ta'ala la yukhlifu wa'dahu kuma mun san Allah baya saba alƙawarinsa wala yansuranna Allahu man yansuru da sannu Allah zai taimaki wanda suka taimaka wa addininsa inna Allaha la qawiyyun aziz lallai Allah shine mai karfi azizin mabuwai wa hadha yad'u al-muslimina ma da yace lallai wannan wato yana kiran musulmi ila an yuhayyi ila an yu'ahilu anfusahum akan cewa tanadi kawunansu li nasrillahi ta'ala wato dangane da samun nasarar ubangiji madaukakin sarki ta wata hanya bilitti kamati ala dini ta hanyar tsayawa tak akan addininsa bayan da zai ka kaucewa addinin Allah kuma ka nemi ya baka nasara sai ka samu istaka istiqama li yakunu min ansari dan su zanto cikin wato masu taimakawa addininsa kama kana subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya wanda suka ba da gaskiya da Allah in tansurullah da zarar kun taimaki addinin Allah dan Allah baya neman taimakon ku me za ku taimaka wa Allah in kun taimaki addinin Allah yansurukum to shi zai taimaka muku wa yusabbit aqdamakum kuma zai tabbatar da digadigan ku mali yace wa amma yawmu darat wa amma yawmun da daratul ma'araka amma ranar da wato wannan nan ne ko ranar da wato wannan gumurzin ya faru tsakanin musulmi da kuma kafirai fakar kana alaihi salatu wassalam aqrabuhum ila al-mushrikin wane mutum duk da haka annabi alaihi salatu wassalam ya fi su kusanci da mushrikai bara ku ga jarumta ta annabi alaihi salatu wassalam kama akhraj al-imam ahmad rahimahullahu ta'ala bi sanadin sahihin kamar yadda imam ahmad Allah ya san duk ansa da gafara yake faɗa da sanadi ingantacce an ali radiyallahu ta'ala anhu qala laqad ra'aytuna yawm badr sayyidina ali yace hakika na kan mu ranar badar wa nahnu naludu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam alhali muna fakewa mafaka shine naludu ga watan watan baitin da malamai suke ta magana a kansa cewa ba daidai bane mali man aluzu bihi siwaka ko kaza inda waje hudutul ko inda hudutul wane ne na cikin ikirida saboda haka mahallin shahid akan kalmar shine fakewa wa nahnu naluzu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam muna fakewa da annabi alaihi salatu wa salam wa huwa aqrabuna lil aduwi shi kuma ya fi mu kutanci da abokan gaba ga ga abokan gaba kuma sahabbai gaba ɗaya sun buya a bayansa wane mutum wa kana min ashabbin nasi ba'san hasbunallahu wa ni'mal wakil shine mafi tsananin mutane wato malamai suka fasa suka ce ba'san wajen tinkara wannan gumurzun wasu suka ce kuma mafi tsananin mutane karbi wa fi riwaya ma kana aw lam yakun ahadun aqrabu ila al-mushrikeena minhu a wata ruwaya ta aka yi bai kasance ba aw lam yakun bai kuma kasance ba har yau duk ma'ana ɗaya ne ahadun babu wani ɗaya da aka samu wanda ya kasance a qarabu ila al-mushrikeena minhu wanda yake kusa da mushrikai fiye da annabi alaihi salatu wassalam kaga inda wani ne ai shugaba sai dai tura to ya sai a je amma a ranar sai ga wato ya ma fi kusantar mushrikan duk da cewa fa ya yi kwana yana addu'a ba addu'a kawai ya zauna yana yi ba yi ta muke gaya wanda zai jarabawa in za kwana kana addu'a ka ki karatu Allah ba za ka ci ba kawai addu'a za ka yi ba za ka karanta ba kuna kallo annabi alaihi salatu wasalam Allah ya yi ma alkawarin cewa zai ci nasara a yakin ya zo ya rika addu'a kuma da aka fito filin yaki ya fi kowa wucewa gaba shine abin da ya kamata ka kalla ya fi kowa addu'a ya fi kowa namurar da sabai sannan kuma ya fi kowa wucewa ga wajen tinkara abokan gaba alhali batun kafin nan amma alkawari cewa zai nasara har ya rika bin safa yana nuna musu cewa nan gurin a nan za a kashe wani a nan gurin za a kashe wani amma wannan bai sa ya zo ya yi tawakuli ba ya zo ya saki jiki a gida bai yi haka ba masarar wa aduwi lahi abi jahal bin hisham wane mutum yadda aka kada abokin gabar wato aduwin Allah makiyin Allah shine Abu Jahal wanda suna cewa Abul Hakam kaga tanaquzi a sunansa ba akwai tufka da wawara sai ma abul hakam sannan kuma sai abu jahal to wanne ne a ciki wai baban hikima kuma baban jahilci to wanne za a zaɓa tanaquzi ne wannan kana abu jahal bin hisham abu jahal ibn hisham ya kasance qa'id shine jagora komanda hamalatar shirki na wato waɗanda ka'idu hamalatar shirki waɗanda suka ɗauko tallan shirka gaba ɗayan su ne jagoransu wal mushrikina da kuma mushrikan kansu hamilul wa'il adawa shine yake rike da tuta ta daga ba wal adha li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da cutarwa ga annabi alaihi salatu wasallam wal mu'minina da kuma mu'minai kada asarra ala liqa'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam hakika ya toge ya dage والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم سيتي ko walam yusiru ala ma fa'alu ai sadin ne shi ma a gurin ba su toge akan abin da suka yi ba togewa mutum yayi laifi kuma ya zo makale lalle sai ya ci gaba da yi to shine wanda yake wato wanda ya toga ce kada asara ala nikahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya toge cewa wallahi sai an ji an haɗu me yasa aka faɗi wannan kun san lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya gaya sahabbai da wasu ba arba'in da wani abu ba yace mun samu labarin abu sufyan abin da ya saba yakin badar din abu sufyan sun taho daga sham dan yaman siriya sun taho daga sham za su wuce ba su da hanya kuma in ba tidda ba ko cikin madina ko kuma gefen ruwa ku zo mu je mu tara hanyar badar daidai badar mu tare ta nan abubuwan da suka kwace mana ba duka ba zagi mu karɓi kayan mu domin ga su sahibin rumi da manyan safai sun yi hijira daga makka zuwa madina dukiyoyin su gaba ɗaya ba abin musu ba kwacewa aka to sai annabi ya ce ku zo mu je mu karɓa mu karɓo kayan mu hadi bi tilka rai kaga ba da niyyar yaki domin da ba kai ma biyu ne kawai a lokacin daga zubair bin al-awwab sai sai wa sai miki dari bin al-aswad su kadai ne masu dawakai wata ruwayar aka ce mu taho su kadai ne masu dawakai ra kuma ko guda 70 ne katal sannan ba makamai sau da haka bayan sun taho annabi alaihi salatu wassalam yace a je abin ciko masa bayan sun taho to shi Abu Sufyan da yake yana da fikira yana da dabara sai samu labarin annabi alaihi salatu wasalam sun fito za su tare su sai ta ji a binciko masa oke wasu malaman siran mata suka ba labari ya samu ba kawai kashin dawakansu ko wannan raƙuman ya gani yana gani da ya ɗauka ya fasa sai kwallon da biyu yace wallahi mutanen madina ne wayannan shi ta tafi kiran kenan kamar yadda annabi ya nuna ta ta wajinta shi ma yace a ji a gano man mutum nawa ne za ka tashi zuwa aka ce ba san adadinsu ba sai tambayi da aikin ya ce raƙuma ne suke yankawa ya ce suna yanka tara zuwa goma ya ce su dubu ɗaya ne ta ji ma annabi ya nuna tasa bajinta domin duk mutum ɗari sukan ci raƙumi ɗaya ya ce to su dubu ɗaya ne kuma gashi haka ba Allah ya tabbatar mana da cewa su dubu ɗaya ne to lokacin da Abu Sufyan ya samu labarin cewa lallai akwai waɗannan wato ƴan Madina ne sa annabi ne za su tare su sai canja hanya kafin ya canza hanya sai aika dan aiki je ya gaya Abu Jahal cewa gashi sun to za a tare su Abu Jahal sai ya shela a cikin Makka gaba ɗaya ce kowa ya fito da makamansa ba a yafe kowa ba mutanen Makka gaba ɗaya su suka fito duk wani babba da ka sani Walid bin Mughira Umar yadda bin Kalab duk wani babba da ka sani banda Abu Lahab Abu Lahab sai shi ma dabara yayi me ya gano me ya hango wallahu alam sai yake cewa wani ya kalli wani ce ina bin ka baki ka fita a bakatin bakin da nake bin ka shi ya kwanciyarsa kawai shi kadai ne bai fita ba a yakin badar a manyan da ka sani abu lahab ne kadai bai fita ba amma duk sun fito to saboda haka da wato abu sufiyan ya yanke annabi alaihi salatu wasalam suna tsammanin za su biyo ne ta badar ko ta didda to kawai sai ya yanke sai wata gefen kogi maliya suka tsalali kawai ta nan kawai suka gudu bayan sun gudu ya ga sun kubuta sai aikawa abu da cewa ya koma ba sai sun fito ba sun kubuta sai abu da dama ya taho da mata da da wato da da zaratan mutane sai ya ce ai wallahi ba za mu koma ba sai mun je mun karkashe su sannan mun sa rawa sun yi mata sun yi sun yi rawa sun ma mun sa mata sun yi rawa sun yi duyi a kyakiya a nuna musu cewa mu ba su annin su bane a kyakalin su ne yake kiran su to da haka shi Abu Sufyan ya tana da yayi tan su kuma suka ce wallahi sam sam sai an ji an yi wannan gumurzun to saboda haka to bayan ya gaya masa cewa su ba sun kubuta kada a san ala liqa'i rasulillah saboda yana ganin suna da yawa yace wallahi sai sun hadu da annabi ashabuhu fi badr da sahabbansa a badr sun walam yaqbal talabu abi sufyan bai karbi abinda abu sufyan ne ba a gare shi na al'audati ila makka na cewa ya koma zuwa ga makka ba ba da najatil airi bayan wannan ayarin sun kubuta wa ayyara utbatu bin rabi'a hina ashara ilayhi bil rujuu ya yarfata wato Utba ibn Rabi'a yayin da yayi man nuni na cewa ya kamata a koma ba sai da ya gaggaya ban magana wa huwa alladhi istaftaha yawm badr fa qala hina taqal jama'an kuma shine da kansa ya kawo budi istaftaha ya nemi budi ya nemi wato nasara a yakin badar lokacin da aka haɗu yau murtakal jama'an da ba sunan da in a farko muka biya kenan ana ba wa yakin badar suna yau murtakal jama'an eh yau mulfurqani yau murtakal jama'an to saboda haka da kansa ya addu'a yana cewa Abu Jahil ga addu'arsa Allahumma ayyuna aqnahu li rahimi ya ubangiji da mu da waɗannan mutanen duk wanda ya yanke zumunta wa atana bi ma na la na'rifu kuma ya zo mana tsakanin mu da shi duk wanda ya zo da abin da ba mu san shi ba fa hinhu Allah ka wulakanta shi ka tozarta shi ka halaka shi da kansa ya wannan addu'a ba ne mutum ake janyo kansa yake ba hinhu ligadata goban gobe goben nan Allah ka wulakanta shi ka kashe shi fa kana huwa al-mustaftih shine ma da kansa ya addu'a neman budi wa kana istiftahihi alayhi ashe addu'a da ya kansa take wa anzala Allahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da in tattafihu in ma da ku nemi budi wato ku nemi nasara faqad ja'akum al-fath hakika wato bu fatahi ya riga ya zo muku wa in tantahu in ko kuma hadu fa huwa khairul lakum hakan shi ya fa alkhairi a gare ku wa in ta'udu idan kuka dawo na'ud mu ma za mu dawo walan tugni ankum fi'atukum shay'a yawan ku ba zai tsina na muku komai a gurin Allah ba yawan ku ba zai tsina na muku wato ba zai wadatar da ku komai a gurin Allah ba walau kasrat ko da kun yawaita din wa anna Allah ma'al mu'minin ku sani Allah yana tare da mu'minai domin kan min fi'atin qalilatin akai galabat fi'atan kathiratan bi idnillahi wallahu ma'as sabirin wa fi sahihain cikin bukhari da muslim kuwa an abdurrahman bin auf annahu qala wurin da za a kashe Abu Jahal yanzu za a gaya mana. Annahu qala baina ana waqifun fi safi yawm Badr. Abdurrahman bin Auf yace wata rana ina tsaye a ranar da ake yakin Badr ina tsaye kawai. Yace nazartu an yamini wa shimali yace ina daga kaina sai naga a hannun dama na da haguna fa idza ana baina gulamai sai naga a tsakiyar wasu matasan yara nake. Min al-ansari daga wato mutanen Madina hadithatin asnanuhuma wato mutane ne saboda shekarun su yan bana bakwai shine kawai fasara yan bana bakwai suna da shekaru waɗanda suke sababbin shekaru wane mutum yace tamannaitu law kuntu baina adla'in minhuma adla'a baina adla'a minhuma yace nayi burin ina ma a ce wato ina tsakankanin irin kurutiya kurutiya ɗaya daga cikin su irin yadda suke da ƙarfi to sai yake cewa wane mutum sai yake cewa fa game da ni a haduma sai dai daga cikin su kawai game da ni sai ya fusgo ni su biyun sai yana dama da yana hagu sai ya janyo shi haka dai dan janyo shi dan baya so na ina na daman baya so na hagun ya ji me zai gaya ba sai dan janyo shi haka da ya janyo shi fakala ya am sai ya babbana hal ta'rifu abajal ka san Abu Jahil a cikin wannan taron? Kale sai ce kuntu na'am. Abu Rahman dawo bai ce kwarai ko na san shi. Wa ma hajatuka ilayhi ya ibn Adi ya kai dan dan uwana me bukatar ka gare shi? Me kake nema gurin sa? Kale sai ce ukhbirtu annahu yasubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yace an bani labarin yana zagin Annabi alaihi salatu wasallam. Eh yana zagin Annabi duk wannan matashin na bangaren dama. wanda ruwaya mafi inganci shine Mu'adh bin Amr bin al-Jamuh wanda za mu ji shi a nan kasa to saboda haka sai yake cewa wallazi nafsi bi yadi na rantsi da wanda raina yake hannunsa in ji na bangaren daman la in ra'aituhu idan naga Abu Jahil yau la yubariku sawahi sawadahu wane mutum yace wallahi jikina ba zai rabu da jikinsa ba kamar ka ce kafa ta kafarsa wallahi idan na ganshi jikina sawadi bi ma'ana jin wato shakhsun shine abin da ake nufi eh zikina ba zai rabu da jikinsa ba hatta ya mutu al'adalu minna sai har sai wani ya bakunci lahira a cikin mu eh wanda ya gaggawa shine abin da yake nufi kamar a haka a Hausa Hausa mafi inganci ka ce lallai wato wani sai ya bakunci lahira a cikin mu wanda mafi gaggawa a cikin mu sai ya wato bakunci lahira kani sai yace fa ta'ajjabtu li zalik aurama dawa bi yace sai mamaki ya kama ni ina mamaki fa ga madanil akhar ina wannan mamakin kawai sai dai ma ya janyo ni na bangaren hagu fa kani yace mithla ha ya faɗi irin abin da wancan ya faɗa yace nuna ma Abuja yace kale yace falam an shab ban dauki lokaci ba wannan kalmar mun yi ta a baya falam an shab ban dauki lokaci ba an nazartu ila abi jahal kawai sai na hango abu jahal abu jahal inji abdurrahman bin auf yanzu da finnat yana kai komo a cikin mutane a cikin wato mutane gurin yakin fa qultu sai nace ala tarayan yace wa wannan samarin kun ganshi can ba shin ba ku gani gashi can yana nuna musu hadha sahibukum alladhi tas'alani anhu wanda shine abokin nan naku mutumin nan naku da kuke mun tambaya a kansa ba ne mutum kana sai yace fabtadarahu kawai sai suka yi gaggawa suka yi kansa gaggawa shine fabtadarahu fazara bahu suna zuwa suka dake shi bi sai fai ma da takobin su duk dubi hatta ka talawa sai da suka tage shi thumma sarafa ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sannan suka tafi gurin annabi alaihi salatu wa salam wato fa akhbarahu suka ba shi labari fa kana sai ce ayyukuma qatalahu annabi yace to a cikin ku ai kake shi fa kana kullu wahidin minhum kowa daga cikin su yace ana qataltu kowa ya ce ni ne wannan ya ce ni ne wannan ma ya ce ni ne fasali ta yace hal masahtu ma saifa kuma saifai kuma shin kun shafe kun shafe masahtu ma kun shafe saifai kuma takobin ku jinin da yake jikin takobin ku kowa ya goge kana sai suka ce la a a fa nazara fi saifai sai annabi ya kalli takobin guda biyu fakala yace kila kuma katalahu duk komai ne kuka kashe shi وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح amma asalku shine malaman tsoro suke ce mana tutse ko wanda ya karanta risala a tsoro in za ku gan kazo kitabun jihad a wannan gabar sai suke asalku shi suke kira tutse wato kayan jikin mutum da za a ce idan ka kashe shi gaba ɗaya kayan sa naka ne shi ne tutse din ko tutse ma za ka yi gaba ɗaya naka ne to tutse suke ce masa to sai ya ɗauki tutse din wannan kayan na jikin Abu Jahal gaba ɗaya sai ya ba wa Mu'az bin Amr bin Jamu' an gane ko wa rajulan mutum biyun da ake faɗa mana yace Mu'az bin Amr bin Jamu' wa Mu'az bin Afra da kuma Mu'az ibn Afra su ne mutum biyu sai ɗauka ya bawa wato Mu'az bin bin Amr bin Jamu' kamar yadda zamu biya nan gaba a wata ruwayan mawa da kani ne ɗayan mace ɗaya ne eh wa da kani ne su biyu wa fi zai bara za mu kara samu jiya ya kisan yake malam bai kawo ba amma sauran tsira irin su akram ziya da kuma su mubarak furi da su sallari duk sun san gutsuro guraren da sauran siyar da aka rubuta tarihi akan wato ya koki ga zuwa malam sallari yana da littafi ga zuwa tun rasulullah sallallahu alaihi wasallam littafin ya yi kyau kwarai da gaske bayan littafin sa da yake da shi asiratun nabawiyya to sai yake cewa عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع ابو جهل Anas dan Malik yace Annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa ranar Badar bayan yaki ya lafa yace wa zai je gano mun ma sana bi ma ala ma fa'ala yaya akai da Abu Jahl ban talaka ibnu Mas'ud ya Abdullahi dan Mas'ud sai tafi fa wajadahu yana zuwa sai ga ibnu mas'ud kad darabahu ibnu afra sai ga ƴaƴan afra afra din nan mace ne mace ce to yi za ka tafi ƴaƴan ta ne ƴaƴan mace ɗaya ne ƴaƴan afra wato kawai sai zira tarar sun da ke shi sun naka tashi ba zai iya tashi ba inda an baki ma zai mutu to amma sai ibnu mas'ud ya je ta da da sauran ransa to saboda haka hatta baruda har sai da ya sako yana sakowa sai matsa kusa da shi ai ka ruba minu fakali yace anta abu jahal kai ne abu jahil ali yace wa al fawqa rajulin ataltumuhu yace shin wato wa ma fawqa rajulin ai babu wani hal bi ma'ana ba babu wani mutum da ataltumuhu an gane ko da kuka kaje aw rajulin qatalahu qaumuhu ko wani mutum da wato mutanen su suka kashe babu riba abin da yake so gaya musu ba riba akan wato dan irin mutane irin ku sun kashe mutum iri na shine abin da wani malamin mu na sira yake faɗa wannan wa hal fawqa rajulin qataltumu aw rajulin qatalahu qawmu yace ai ba riba akan irin mutumin da aka ce wato irin kudi suka kashe shi ba wai manya manyan mutane ne na cikin al'umma Quraysh suka kashe shi ba sai irin ku Mubarak Kuri ya kawo a cikin littafinsa na Al-Hiqul Maktum cikon maganar abin da yake gaya mai shine a hakan yana kwance sai da ya zazzage Abu Abdullahi dan Mas'ud saboda ya san shi asali yana kiwon dabbobi a shi muhajiri ne ba balan sani bane shine yake domin Ibn Mas'ud yana zuwa sai daukan kafa sai sai dora akan kirjinsa sai dora akan kirjinsa sai kawo gemunsa sai janyo haka saboda ba abin da zai iya yi daidai yau gashi kato ne kuma ibnu mas'ud in ka karanta tarihin sa mutum ne kamar duwa irin karamin jiki ne shi kuma siriri ba shi da kiba shi sa wata ran da ya hau kan bishiya sai rike wani raiki saboda rashin nauyin sa sai kafar sa take redo haka sai safai suke dariya sai annabi yake cewa a tadhakuna min dikati saqaihi kin kuna dariya saboda tsabar siranta kaurinsa yace wallahi lahu ma asqalu mizanan yawmal qiyamah yace na rantse da Allah wannan kaurin na san aka dora akan mizani ranar alkiyama sai yarin jayi wato wannan abun awon domin kun san ranar alkiyama bayan awon aiki za a dau mutum tantakar a dora ai duk wanda yake kai yara asibiti ya zai da ake yara awo ko idan aka je za a ga in za a auren da weight din su sai komai har san fakirewa aiki don haka za a dau dan adam a dora akan sili ranar alkiyama kuma ba kiba bane yake sa mutum ya nauyi imani ne domin ga ibnu mas'ud da yake dan karami kuma zai rinjayi wannan abu inda kiba ne ba sai ta nemo shaka fake ba kowa ya sha ko amma ba kiba ba to abin da ya faru kafin wuce wannan gaba lokacin da aka zo gurin kamar da mubarak kuri ya kawo lokacin da aka zo aka fito gumurzin yakin suka yi kansa wanda ya kashe wanda ya fara yi masaran da iyakacinsa kadai zai iya mutuwa ba shine Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamuh da ya wani mugun tsara sai ya ko da shi da ka abun hawansa to shine ɗansa Ikrima ibn Abi Jahl da ya ga abin da za a yi wa ake wa mahaifinsa sai ga yana zuwa wannan Mu'adh ibn ibn Amr ibn al-Jamuh bai sani ba shi ba kawai sai ya tsara ba a hannunsa na hagu da ya tsare shi ya cire mar hannu sai ya zamto ba abin da yake rike da hannun Mu'adh ibn Amr in ba fata ba tana redu yana yawo haka to saboda haka kaga yanzu an riga yana batin hankalinsa da gurin Abu Jahl to shi wancan mu'awwid din wanda malam naga Mu'az ya kawo anan amma sauran sirorin da na karanta gaskiya duk mu'awwid suka sa mu'awwid duk da Mu'az ne za a lankwasa shi ya koma mu'awwid din to saboda haka shi mu'awwid din sai dai ya ƙara yi wani tsara da ya kiba da ya fadi kowa ya tsare shi amma wanda ya ba babban tsara ya ma tsaran da inda an bar iya wannan ma zai iya mutuwa shine Mu'az ibn Amr bin Jamu wani jarinta da yi da na zo na kalli wannan ya ƙara tabbatar da cewa lallai masu zanyi safai sun asara sun tashi domin abin da ya faru da Mu'az ibn Amr bin Jamu bayan an cire mai wannan hannun fata tana redo duk da haka bai kare ba sai ya ci gaba da yaki yana yaki sai ga hannunsa wannan sai ya ciro yana rinjayarsa kawai can yana kaiwa ya komo kawai zai sa kafar hagu sai take hannun sai tsinke shi kawai ya ci gaba da abin da zai amma a gurin masu zagin safai wannan ma dan waje ne saboda tsabar wato rashin arziki kaga wan waye zai iya zuwa ka hannun ka ka cire kai wurgi da shi in ba wanda ya gaskata annabi alaihi salatu wasalam ba in ba wanda ya gaskata cewa akwai wuta akwai aljanna ba babu wanda zai haka amma wallahi sun gege ya wurgi da shi kawai to lokacin da abdullahi dan mas'ud ya zo bayan an bawa wannan zinadina din da ya zo yana zuwa sai ya daura kafarsa a kan kirjin da ya danyo gemunsa sai fara magana shi ne yake gaya masa cewa cewa akwai wani tattara ne a kan mutumin da za a ce babban mutum iri na a ce wani ƙananan mutane da ba su isa ba su suka kake irin ita ya ba wani tattara kuka yi ba ga ba zai mutu amma bakinsa bai mutu ba har yana ce masa yana ce mar to waye ga yin manna mai kiwon da karamin mai kiwon dabbobi a maka ya rika gaya wa maganganu can da ibnu masud ya gaji da abin da yake kawai tira dabbobi sai ya tira kan yana tuno kan ya taho da shi gaba annabi alaihi salatu wasalam yana zuwa da annabi ya ga wannan kan yake to wannan kan waye yace Abu Jahl ne yake to Allahu alladhi la ilaha illa hu kamar ka ce da Hausa dan Allah shi ne wato annabi yana mamaki dan Allah Abu Jahl ne sai da ya faɗa haka sau uku yana Allahu alladhi la ilaha illa hu dan Allah Abu Jahl ne to can kuma sai wato wato annabi alaihi salatu wassalam yace a je a nuna wa inda Abu Jahl yake daga nan ne kuma yasa aka kwashe su kamar yadda zamu biya gaba da aka je aka zuba su a wata rijiya amma dai yanzu za a yi magana su wanda suka kashe Abu Jahl za ka iya cewa mutum uku da Mu'az ibn Amr bin al-Jamu da Muawi na biyu kenan ko ibn Afra ko kuma Mu'az bin Afra na uku kuma Abdullahi dan Mas'ud kowa kuma ka san ruwan da irin gudunmuwar da ya taka yayin da wato aka je kaje to wannan su uku su suka kaje Abu Jahl yace haka za ka nan nihayatu haka nan karshen sai kasance wa ma inna lillahi ta'ala a'zam abin da yake gurin Allah shine mai mafi girma kuwa yawmu la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum ranar da hanzarin azalimai ba zai amfani da su komai ba walahumul la'natu ai walahumul bu'du an rahmatillahi ta'ala sannan akwai tsinuwa nesan ta daga ramar ubangiji madaukakin sarki walau mu so udda kuma mummunan gida ya tabbata a gare su shine wutar jahannama mali ta atila lil muraja'a ma huwa du'a'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi fi lailati badr wata irin addu'a annabi ya rika yi a wato a daren badar ta biyu manil mustaftihu yawmu badr wane ne yazo ya rika addu'ar buɗi ranar badar marka tana aduwan layi a bajan wa ya kace wato abokin gabar Allah magamcin ubangiji Abu Jahl mun biya wannan mun kuma yi bayani akai sake to ne malai yake cewa ina ga dai dole ne ya kamata mu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadansa wannan muka yi kuskure Allah ba ɗaukakin zirki ya yafe mana akwai fita malam islam da muke zuwa da shi nan za a daura auren a nan masallacin murtala ranar asabar ya ma ba da katin ina ji wanda aka ba ne malam Muhammad bai baka ba ya ce min ya ba da ya ba wa sali can lallake zai kuma kawo mu yanzu da to muke waya yake gaya mu saboda haka wanda Allah ya sa ya samu dama sha ɗaya da rabi ran asabar a masallacin murtala kun ga ku ku ne jari zulkurba ma wanda Allah ya ba iko sai ya halatta wanda bai samu iko ba kuma ya masa addu'a Allah ya ba su zaman lafiya muna roƙon ubangiji da ya sa albarka a taron nasu da kuma auren nasu muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka waɗanda suke da niyya suka sa dan ba su ma Allah ya tallafa musu Allah ya ba su ikon yin abubuwan cikin sauki muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ya zaunar da kasar mu lafiya Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya wannan kasa ta mu Allah madaukakin sarki duk masu neman ta da matsala Allah ka kawar mana da su muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin ta madaukaka bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana waɗanda suke neman mu da makirci da wato gillu Allah madaukakin sarki kamar da shi kawunan su Allah ka sa ilimin mu ya amfane mu duniya da lahira muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk wanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun su وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين